أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذون وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين
الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي السلام عليكم ورحمة الله كتبدا تفسير سورة الأعراف تفسير الذي كما تروى أول من قلنا في الجمعة في سورة هذا على السماء في الشهر يوبي a yau a watan ramadana hijira ta mahaifi a ne da shekara da daya da da arba'in a tsirar masu yawan a wani misali da ke ba da mutum da asibiti an aya ciyar da su ne da tabbar mutu a tsibirin kaf وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذون سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da yi mana bayani halayyar yahudawa waɗanda su ne annabi musa alaihi salatu wassalam ya zaɓi wasu cikin saba'in asibi aka yi wannan ganawa ganawan da bayani ya gabata a baya waktara musa kauna musa da ina rajulan min miqatina فلما أخذتهم الرجفة قال رب إني أهلكتهم من قبل إياي وأنم سوني زاقفوني لجسدي وندا وأنم سوني سبعين إنم كما يجد بياني يجباتا لحكي دي وأنم مناجاتي gaba ɗayansu mutuwa suka yi daidai lokacin da annabi Musa alaihi salam shi kuma ya kuma wa kharra Musa sadiqa falamma afaqa qala subhanaka subhanaka in wanda da aka fara mutara sai ya kare bayan su kuma ba su na ba su ka ji wani da aka fita to anan wannan wanda waɗanda aka tashe su da suka koma da annabi Musa alaihi salatu wassalam sai suka tarar a wannan tsakarkani akwai wanda ake ci misali ya ƙaji wani abu san baraki yana ƙara wa wa yana ƙara yake su haza ilahu wa ilahu Musa fa nabiya sai suka amince da abin da shi ya faɗa cewa eh ai a cikin sai na cewa ya ji guda jaji da Allah ganawa da Allah ai ga Allah a nan ya baro ni a nan ya baro Allah ya ce sai suka yarda suka yarda da wannan yarda da wannan da suka yi din to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan irin da kiran halayen Yahudawa yasa wasu malaman tafsiri suna ganin cewa sa'atun an aya da tafi da ta tabbata da abu da gai da haƙi dinnan maqulul qawli muqaddar ma'anar maqulul qawli muqaddar san da ta fassara a jiya da duk hali kiyoyi wa abu qawli kai abu da sai hadin nan duk hali duk hali kiyoyi وكيف هذا القول وأمر قومك بأمر من آخرها فيه أمر يأمر لنا كده معنى قولي بايا كده حق قولي saboda haka kamar ya ce ne wakul bi kauni abu ta haka kuma ne wakul bi kauni ka ya aku bi asariya wannan ya aku bi asariya a wannan tafiyar ya zama su wakul bi kauni yana cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake da annabi Musa ka gaya yi riko da abin da hankalin zai iya dauka abin da ya cancanta cikin abubuwan da aka rubuta a cikin wayannan alluna haka nan kuma ka gaya musu da an kuri su an aya da da suke ta kafa kuma da abu da ita sai kasance wannan ta'asiri kullum sai shiga ƙarƙashin makulul qawlin muqaddar wanda ya biyo baya daga ya abu da asiri haka suka fassara a haka wasu kuma suka fassara cewa a nan ɗin jumla ce musta'anifa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa abinda zai gaya wa annabi Musa alaihi salatu wa salam sannan ya zo yi bayani wa manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa ga halayen waɗanda suke da takabburi a doron kasa ga irin halayen a wannan fassara ayar tana da sununi ne ba ta duba mawdu'in munajati annabi Musa alaihi salam ko kuma mawdu'in halayya da dawa ayar tana magana ne akan sununi da kake da irin halaye wanda wani ne guda biyu duka malaman su kuke yi magana akan ba to shi ne ba su yi wani aya ce da shi ne ya san kan wani da su afi da bai da haƙi a nan ɗaya ne daga cikin da babban ko abubuwan da takabburin girman kai yake yiwuwa idan mutum ya kasance yana da takabburi yana da girman kai to ɗaya daga cikin sakamakon girman kan shi ne Allah subhanahu ta'ala zai kawar da ayoyi ba zai kalle su ba ba zai gan su ba ko ya gan su ba zai kalle su ba. Domin haka za ka zo ka samu wani ne takabburi yana da nau'i na jahilci jahal murakkab jahal murakkab zai wa abu fahimta na ban mamaki ta ce kamar ma ko tamkar ma wannan fahimta fahimta ce ta dabbobi ba fahimta ba ce ta bashan da mutane saboda haka yake la asrif la asrif al ayat allati takabbaru min samu gaisa wadanda suke takabburanci suke nuna kaje kai yi da kai girman kai a doron ƙasa zan kawar da ayoyi na daga gare su ayoyi amfanin su ne akwai ayatul kauni wanda mutahada ne za ka kalle su ka san Allah ne akwai ayoyi kuma na hukunci waɗanda za a karanta ta fahimci abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa wannan nau'o'in guda biyu duka ba sa ganin ba sa ganin ayatul kauni da jalliyatul kauni ba sa ganin ba a idanun su na basira ba sa ta'ammuli akai ba sa tafakkuri akai suka kasance suna da jahiltar Allah gaya saboda jahiltar su da Allah gaya suka dangantawa Allah wani abubuwan da bai ma kamata a dangantawa dan adam ba saboda sun yanki Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda cikin halayyar Yahudawa a tafsirin da zoko Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana mana cewa suna cewa Allah ma'amur wa shi wa qala fi yawmi billahi quluna to yake cewa da kanta da Allah kawai da shi qalu inna Allah faqirun wa nahnu abiya cewa Allah ai talaka ne shi Allah wadata kaga wannan magana ba za ka ma gaya wa wani ma cikin mutane ba to ashe da Allah subhanahu wataala ai shi marwaci shi ma'anar yadda la yi mafudullah saboda jahilcin Allah jahal mubakkab bangaren rashin shahadar ayoyi na kauri rashin shahadar tajalliya hakan ayoyi na hukunce hukunce da sauran da ayoyi na hukunce hukunce ba sa fahimtar komai a kai har su ce masu ba za su yarda ba ba za su iya aiki ba kamar yadda ya gabata yanzu aka nuna min za ka kudu wa rahana fauka kudu kira ko wa inna sakana jaba da fauka كأنه مولد وشد عنه واثق به كما آتيناه الشكوى تقولوا للمسلمين فكان الله سبحانه وتعالى فليشيء بغير الحق يتكبرون في الأرض بغير الحق أنا التكبر إن كلامي يا كيدي كما البر من الله سبحانه وتعالى يا كيدي إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي في في بغير الحق والبغي بغير الحق أنا أمتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق تكبر بالحق تكبر بغير الحق تكبر بالحق شيء أكيد شيء إذا ومن هكذا wani baya bambanta tsakanin takabburi da illa ko takabburi da ta'azzubi ta'azzubi shi ne matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ka girma shi ne abu ne mai kyau Allah ya baka girma ka girma wannan girma shi ne ta'ala ka kabbu kuma ka ba wa Allah girman da Allah bai baka shi ba ko ka dinga kallon daukakan da Allah subhanahu wa ta'ala ya garka da idanunka ko da idanun zuciyarka shi ne ka kabbu kun da aka yi bambanci misalin al'adu ɗan mutum ne mahaddashin Qur'ani a ce baya raga wa kowa ko sarki ne ko mai ne ko waye ne baya raga masa wannan yana so ya kare martabar Qur'ani sai wai da sani ba za su aiwa da girman kai ne in sarki ya kira shi baya zuwa au in ana tare suka nasara ana baya zuwa baya kula ma baya neman taimako a wannan ta'azzubi wannan yana da kyau Allah subhanahu ta'ala yake cewa lillahi izzatu wa rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqina la ya'lamuna saboda haka wannan shi ne ta'azzubi wannan ko shi ne takabbur kenan at-takabbur bi ghairi al-haqqi shi ne at-takabbur girman kai ganin daukakan da Allah ya baka ko na sarauta ko na ilimi ko na kyau ko na wadata kana kan abu wa kanka maimakon ka na kallon abu da Allah subhanahu wa ta'ala ne shi kuma ta'azzuci ne ba ka kallon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka illa iyaka kana kare martaban abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka shi ne gumbin ibada kenan alladina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqqi to su ne kafirai munafikai masu dagawa masu ilmanci أنهم الذين يتفكرون في الأرض بالحق كما من المؤمنين كما إذا الله سبحانه وتعالى يبين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم أمرهم الذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وما أعزة على الكافرين سوري مؤمنين ولن تسكي للعزة ثم وإن كافرين ولن تسكي لتكفر الدين التكبر بغير الحق التكبر التكبر بالحق هم التعظم هو اللي لا يتكلم وهناك الله سبحانه وتعالى يجي كان أحكم وإيمان إيه يجي سوى وإن يروا كل آية لا يؤمن بها bayan ya ce da asu wannan sarfin ayatin ɗaya ne daga cikin abubuwan da girman shi ke janyowa girman kai na janyo da son da aya ayatu tajalliya ko ayatu hukumi shi sai kauce su a kwakwala kwakwalon masu girman kai ba sa ganin Allah cikin tajalliya ce ba ba sa sanin Allah ba sa fahimtar ilimi zai kasance ba su da ilimi sannan kuma daga cikin abin da girman kai zai janyo shi ne wa in yara kullu ayatin la yu'minu biha ayar da suka gani ba za su imani da ba mun bayyana daga baya sauri ku da fahi akwai ganin ido akwai ganin basira ganin basiran shi ne ilimi to anan wa in yara kullu ayat ya yi ilmiya ba ke da ɗaukar su a gani na ilimi gani na ilimi idan suka ga kowace irin aya ayoyin Allah suna nan jirgin da yawa ba abin da ya kai ayoyin Allah yawa su ne sun fayi suke kiran kafin lalliya duk wani abin da ka gani da idanka dasa alƙalla ko min danganta abin ko min girman abin wannan abin aya ce ta Allah abin yana nuna maka Allah subhanahu wa ta'ala kowanne ɗaya daga ciki ya wadatar da kai amfani da abin da Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yake wa in yarau inda aya inda kuma yake cewa cikin suratul baqara yake cewa wal in ataita alladhina kitaba kulli ayatin la tadbu qiblatak ma tadbu qiblataka anan yana magana ne ayoyi na hukunci ma'ana kana kusan tambayar ki mafi kana sallah kowace irin aya ko da za ka kawo ayoyin Qur'ani gaba daya suna magana akan kawar da kai daga kiblar baitul masjid zuwa masjid zahra bainal masjid sana'an wa in atayta alladhina utul kitaba fi kulli ayatin yana magana akan ayoyi ko da gaba ɗaya aka karanta wa dawa ba za su gamsu da kawar da kiblar baitul masjid zuwa masjid zahra nan kuma wa in yaraw kulli ayatin la yu'minu biha yana magana a kan ayoyi na kawo abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta wanda ake gani da wanda ba a gani fala uku suna suna wa ma la tusuna duk waɗanda ake gani su gani waɗanda ba a gani a ɗauke musu gani suna su gan su duk dalili ya ba za su imani ba za su imani da wannan aya ba zai zama to jawabin sarfi ne na intin wa in yara kulla ayati daji ne dukiya wannan idan ka fassara a nan ra'a ra'au ya raudin nan ya fassara shi a gani ido kenan a lokacin da kuma ka fassara a sani shi ne gani shi ko gani basira kamar yadda muka bayyana a jiya wannan yana da mutum guda biyu mutum ɗaya za ka kaddara shi zai zo ya kasance mahakuci ɗauko kuma makoni da biyu makoni da biyu ka ɗauke shi yi umarni ɗin ka ɗauke shi yi umarni an yi shi ta zama ne saboda ya yi kama da jawabin shirki saboda a kawo wanda ke ɗin shi ne wa in ya rabu a kulla ayatin wannan yana ɗaya daga cikin halayya irin da ya fi gawa domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana musu mu'jizozi zahiri ba mu'jizozi da ilimi ba zahiri mu'jizozi zahiri mantan annabi ba suna gani haka da kiki kogin da tsakiyar ya jinye gefe gefe zafi suna gani da idanu haka nan ba a ɗaya cewa وذللنا عليكم الغمامة وعزلنا عليكم المن والسلوى إن إلى إلى وإن آيون الزاهي كل ولد الله سبحانه وتعالى يتيمون ويمدع وتبر الصوشي والبصيرة تبر إليه كيف وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتبعون أنا سبيل حيّا amma hanyar da ta kaga kake ba kowane hanya shi yasa ake kawo kalima ta salaka salaka a tare da kalima ta sabi shi yasa bambancin gari da sabi shi sabi hanyar da aka daga ake gari ma hanyar da aka talam dama an daga shi ana yi na hadisi da bambancin a larabci asalin sahi muzakkari asalin larabci suna ake an nasari wasu kuma suke cewa asalin sa mu'annabi ne ake zakara misalin wannan ya zo cikin suratul an'am inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kadhalika nufassilu al-ayat wa liyastabina sabilul mujrimin a qira'a kaya wannan qira'a ce ta شعوب عن عاصم حكمها قراءة حمزة رواية شعوب عن عاصم قراءة حمزة للسعيد في كرنتاوى وكذلك الحق الآيات وليستبين سبيل المؤمنين ومن wannan قراءة da قراءة mu muna karantawa da ta da tasbih muna karantawa da nasaba sabila ya kasance sabila a qira'ar musulmi sa'ili dalilun mutajir ne fi duba sabili anta wal tasbih anta sabilan musulmi wannan da ya wani yasbila da kuma rufa sabilun musulmi wannan sabili ya zama sosai hanyar hanyar ya bayyana tsara ko ka bayyana hanya ka bayyana wa mutane hanya idan ka karanta wani yadda yi na sabirin musulmina sabirin kama yadda shi da kai akwai kuma tsira'a wani tattabi na sabirin musulmina da ta amma da mutu a nan kuma sabirin din kama yadda shi ma'anda kenan tsira'o'i sun yi da shi a nan ومستدين سبيل المجرمين يدعو كرمته هو العاصي فنوى يستدين سبيل المجرمين رواية الشعباء قراءة حمزة للبكائي حتى ومستدين سبيل المجرمين ونقم قراءة تصورة الله الجنة كثير كثير الشعباء كثير حمزة للبكائي ثورة في كرمته ومستدين سبيل المجرمين لازم سبيل ألم mu'annasin kenan to a wannan aya an mayar da ita zakari wa in yaraw sabila rushdi la yattafiduhu ba ce wa in yaraw sabila rushdi la yattafiduhu ha sabila ba kamar yadda ya zo a wasu aya allazina yasuduna an sabilillahi wa yasuduna ha wajen amma yadda sabili mu'annas haka da kul hazihi sabili ko kul hazihi sabiliya asbillah sai ce kul haza kul hazihi ya mai da sabili wannan kenan da wannan zai nuna ma sabil ana annabi shi ana shi wanne ne a sabi'a zakar din ne a sabi'a ake annabawa au mu'annas din ne a sabi'a ake zakarawa wanda shi ne malamin su ke sabani zahirin larabci yana nuna cewa muzakkar din ne abu dalili duk abin da ba shi da alama ta ta'anisi a kun larabawa to muzakkar ne asalin sa sai dai wani dalili kuma ya dawo ko ya jami'u shi a annafa saboda haka kawai dalili asalin dalili to muzakkar wani ake annafa shi ne wa in yara wuta dalilar rushi a rushi a nan a larabci akwai rushu a rushu kamar da muka karanta a nan wa in ya rauta da rushu haka nan kamar yadda ya zo inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa hal attaluka ala an tu'allimani mimma ulimta rushdan rushdan haka nan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya hadi ila rushd ya hadi ila rushd fa amanna akwai wannan sannan wahayi ilana min amrina rashada akwai rashad kamar yadda a wannan aya hamza da isra'i suka karanta wa in yarau sabilar rashad wa in yarau sabilar rashad la yastafi ar-rashad masdar ne ar-rushd ismi domin haka ne a cikin suratul kafi wuri na farkon ra'u suka cewa suna karanta shi wahayi idan na min amrina rashadan rashadan haka nan kul inni la amliku lakum darran wala rashadan suka karanta da rashad sannan kuma wuri na biyu kuma suratul kaf sai suka saba abu amr bin basri sai ya karanta hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ujinta ratada mimma ujinta ratada kaman qul inni la amliku lakum darran wa la rasada haka ya karanta sannan jumhur banda shi suka karanta yadda mu muke karantawa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ujinta rushda rushda arushdi ismi kenan domin haka ne rushdu din yake mukabili alghayi alghayi jikin sa alghayi kamar yadda bayanin zai al-imam shafi'i ibn samani yake cewa yake cewa wajen insadati hamatu dukuru wa fi mushi harbi وابتدي ثم الشبا وفي الكهف اثناء معنى wannan shine wato rushdi harrik wabtadi ثم وإن يروا سبيل الرشد من الألم شين din kama yadda shi fataha sannan kuma damman kama yadda shinin mai sukutsin kama yadda shi fataha damman ma kama yadda shi fataha sai da mutu wa in yarau sabila سبيل الرشد سبيل الرشد لا يتبعون إلا كذا لا أحب ذلك حمد الكفاي وإن يروا سبيل الرشد جمهور وإن يروا سبيل الرشد ليس من شكاوى التعب معناه إذا انت شكاء حيا في الشريعة حيا في الشريعة قد لا يتخذون سبيلا خاصة ما يبدأ ما يبدأ وأن حيا ta zamanto su hanya ta shirya a nan ita faga yana ɗaukar mutane guda biyu bayar da abu zuwa abu saboda asalin wannan kalma ɗin kalmomi guda biyu suna ta dakuri da juna akwai akwai wakaza mai wan kamar wa'ada kamar wa'ada wancan idan shi gina shi ada wajen yadda ana zai zama su in ta kaza in ta kaza sai a mayar da wau'in ta zai zama su in ta kaza akwai kuma wanda asalin ta tafida ne tafida ma'anan ta da ta da dan su da usulun wannan kalma to shi ne wancan wa kaza din idan aka gina shi wanda nufin ta'ala da wannan tafida din idan aka gina shi shi ma wazanin isti'ala sai lafazin ya zama su daya sai lafazin ya zama su daya to mun da shi da kwarewa a harkar larabci sai ka ya ka ka ka ta bambancewa shi ita kaza din nan daga wakaza ne au ko kuma ita kaza din daga tafida ne misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake cewa فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أحدها استطعم أهلها فأبوا إليهما فوجدا فيها جدارا يريد أن أن ينكسر فقام قال لو شئت لاتخذت عليه لاتخذت اتخذ قال لو شئت لاتخذت كما يدعى أبو عمرو بن الخطاب في الرسالة لتخذت إن كنت لتخذت تخذ في بعد هذا ذنب akwai bambanci tsakanin lattafatta yadda mun ke karantawa ya rabu amurin basiri lattafitta saboda lattafitta din yana ɗaukar daga tafita ne kyawun da kyawun da zan amma lattafatta zai ya kasance daga tafita ne aka gina shi wajen ista'ada zai ya kasance daga tafita saboda haka a lokacin da kaga an haƙiƙili an kawo miki masulai guda biyu wazari ista'ala ne aka ce shi yasa nan aka ce wa in yaraw sabilan rushdi la yattakhidhu hu aka ce sabila aka kawo masulai guda biyu la yattakhidhu hu mafuli da farko sabilan mafuli ma'anar wannan ba ana nufi ba sa riƙe shi hanya da ba sa mayar da shi wannan hanya ta shirya ba sa mayar da shi da zaman to sai su mayar da shi hanyar ba sa ma'anar wannan kuwa shi ne duk dalilai in suka bayyana wannan abun gaskiya ne sai su yi watsi da waɗannan dalilai ba sa ba su fi a sha da waɗannan saboda idan baka gano aka ɗaukin dalin kalma da usulin kalma da inda aka ɗauko ba ba za ka iya bada retention ko juna ta kamar yin gundarin abin da ake nufi da wannan aya ba wannan kenan ya nuna mana menene yana nuna mana daga cikin abin da girman kai ke janyowa bayan rashin imani da gaskanta shi kayoyi haka da girman kai suke iya janyowa mutum sai ga gaskiya karara hanyar gaskiya karara ba zai mai da wannan hanyar da ta mutane sai dai ya dinga nemo wasu kudurruka domin ya kare sa me yasa yana ganin cewa idan gaskiyar ta bayyana shiriyar ta bayyana ya yadda ya mayar da shiriyar hanyarsa sahi to kamar ya nuna kayi kamar ya nuna gasawa ne saboda haka ya tsintsiyar da kai ya nuna ya kasa saboda haka zai ja ya ce bai ba ko da ma ya riga ya gamsu kamar da da yawa abubuwan da yake faruwa a yanzu gaskiya za ta bayyana karara ana kan gaya wa mutane abubuwa da yayi amma da yake faruwa ya ce ba yadda da wani sai a nemo uzurruka irin jiki sai abin da ya tabbata da dalili ka ko a aya ko a hadisi ko siyasi da ijma'i in ya tabbata dalili ne abin da kake din bata ne ka bari ka koma abin da ba bata ko abu ne ba ka gamsu da shi ba ba ka yadda da shi ba dalilai suka bayyana wanda abin gaskiya ne ka zo ka yadda ka zo ka tafi da abin wannan yana nuna menene yana nuna baka da takabburi baka da girman kai amma idan akwai takabburi tare da kai gaskiya za ta bayyana hanyar gaskiya za ta bayyana karara sai ka kiyarta ka ji ba wannan ba dan haka ba zara da islam ana fama da mutane akan la ilaha illallah su yadda da la ilaha illallah in kafiri ne ake jaji cewa ya yadda da kaɗan ko ambatun ko yawan ambatun la ilaha illallah ya yadda gaskiya ne ba bin mamaki saboda suna cewa a ji adal ali haka ilahan wahidan inna hada na shi'in sha alloli ga sun da yawa wajen ɗari uku da wani abu suna nan a cikin ka'aba muna hutawa a ce kwaya ɗaya ne aka abu kwaya ɗaya ne ya ma kuma eh inda yawa ne in wannan ya kasa wannan zai ma yi wannan ya kasa wannan zai ma inna hada da shi ya to abin mamaki ban mamaki ne za ya kara amma a ce yau saboda takabburan da ake jari mai masu sallah cewa su yadda su yadda yawan abokin la ilaha illallah wa kaga ya ce ya ce kaya ba da munafiki ake jari shi ba har da kafi ba da bayan kuɗi ba ba da ba da sare ba musulmi yana son salwa ake ja da shi ya yarda da lafiya ake ja da shi ya yarda da asirin kullum alhaji ga yi ko ina a cikin tsani la ilaha illallah da na kuma da banda a faɗa la ilaha illallah ko a ce la ilaha illallah ko a ce la ilaha illa anta ko a bar wannan lafazin a dawo masu da mutum da daban-daban ashe kamar ya kuma babu da mu'minin billahi ana nufin la ilaha illallah huwa abdullahi wa la tushriku bihi shay'a ana nufin la ilaha illallah daga bakara har na haka ne istighfari annabawa iri iri da sun fuskar sura ko yin yana gafara eh ko kun fuskar sura ko kun fuskar yin fuskar sura inna kana tawwaba وما كان الله يعزيكم وانتم وما كان الله يعزيكم وان يستجيبون هنا ليكين في القران قوتنا ولا تكرر الانجيل ko isi goma ba cikin Qur'ani ba ce ta ga umarni alimi gafara alimi gafara amma cewa alimi gafara shi ne ake fama da yiwuwar da sanna ya yadda neman gafara ko ana ja da shi ana fama da shi ya ya tafa yin salatin annabi haka abin mamaki ne gaya me ya janyo wannan wa in yaran sabila rushdi shi mutumin da ya tsinci kansa a wannan hali wallahi tsaya ya koma ya koma a ce an taru abu guda ana da ila illallah هل أطعشي واسع وإذا ذكر الله وحده إيش ما أزل الذين لا يؤمنون بالآخرة Allah yana magana cewa waɗanda ba su imani za a yi tashi a kiyama ba su ne in suka ji ana cewa Allah ɗaya ne suka ji ana cewa la ilaha illallah bukatun su na razana ba sa sai a ce a yau kuma الذين يؤمنون بالآخرة ba wallazina la yu'minuna bil akhirati bane in suka ji ana la ilaha illallah suka ji yana ba gada ba ta ba saboda haka shari'a wata abashin duniya mutum yana roƙon Allah Allah subhanahu wa ta'ala idan bai samu shari'a ba cikin ayoyin Qur'ani za ka rasa sannan ka karanta to gaya zai shi kawai ba zai ce to gaskiya ne kai ce zan duba kai ce zan tambayi malami abi malami suke da shi eh akwai malamin ka da ya isa ya ja ko ya kawar ko ya canja wata aya kara a cikin Qur'ani ba ta kasance wani malami za ka tawa shine wa in yaro ka dinga mushi la yastazina farko ya ce a kan al'aya ce da ka tabbata da mutum da a kawar maka da ayoyi na gani ba ka ganin su na ji ba ka jin su na fahimta ba ka fahimta na biyu kuma ya ce girman kai zai sa kaya da aka ta gani da idan ba ka ji da kunnanka ba za ka tura kasai ba za ka ci ba uku da zoyin da maka shirman kai zai sa maka za ka ga hanya ta ke ya karara ba za ka mai da wani hanya wani da nake magana da shi cewa a bayyana a bayyana a bayyana a bayyane ana yin ba hanya ce ta manzan Allah ba duniya ba ce. Wanzu kuma sallama ya zo cikin tsohon bayan da mutu cewa inda rabu a sauki zikirin ba don cewa tana an yi mafi da kana a da ahadi da ya ce a jikin Abdullahi da ba cikin Bukhari da Abdullahi bin Abbas wanda ya rayu zamanin Musa yace a daga murya ana zuci bayan an gama kamfa ana yin zamanin malar wannan ya ta fita a sallar asuba aka ji wani yana subhanallah subhanallah wani alhamdulillah wani yana la ilaha illallah wani za ka sami shi na la ilaha illallah wani za ka same shi na wallahu akbar wani da Allah hannunka haka sallar Allah haka sallar haka sallar da Allah har Abdullahi bin Abbas yana cewa muna gane sallah ta bar mu a masallaci ta hanyar jin wannan zikiri a cikin gidaje sai ya ce to ai su sahabbai suna bayyana zikiri bayan kan sanawati in kuma zikirin da suke yi ba bayan kan sanawati wanda ce ai hadisin ba yana magana akan bayan kan sanawati ne yana magana hukuncin a ɗaga murya a jiki aka kaddara cewa ma hadisin yana magana ɗaga murya a jikiri bayan kan sanawati dan ne ku bayan san kuka da wata masallatan ku ba ku ai ya kamata tun da ta tabbata ta sunna ne in an gama sallar asuba wal ilaha la ilaha illallah wal inna allahu akbar wal inna subhanallah ya kamata sun ma ku sai da shi to haka ne duk mutumin da takakkuranci ya zauna a zuciyarsa za ka kawo aya kara a jikin zai hanyar da zai take zai kauce wa a kowane a shi ne yake wa iya rasa su da gani yadda aka sunna sa wannan ana ce mishi mukabala ana ce mishi ba cikin wani aya kowanne akwai in suka ce mutabara jimloli jerin kalmomin jumla jumloli daya wa in yarau sabilar rushdi la yattabi'u wa in yarau sabilar ghairi yattabi'u na da abu da dai a aya ta farko akwai wa in yarau a ta biyu akwai wa in yarau da aka ce sabilan rushdi ana aka ce sabilan gai ga sabila ga ga rushdi ana kuma ga sabila ga gai da aka ce la yattafi sabila anan aka ce la dai aka ce yattafi sabila to wannan shi ke cewa mutabara kuma ganin an ambaci abu da kishiyarsa shine wa in yaraw sabila gai la yattafi sabila gai din jismi ne na rushi kamar yadda zalal jismi ne na hidaya wanda yana ɗaya daga cikin abin da yake bawa masu koyon larabci fahimta wahalar fahimta saboda a hausa in ki ce hidaya shirya ne in ki ce rushi ko rashar shirya kawai da suna ɗaya in ka ce zai ba ta ne in ka ce zala ba ta ne abin kuma na raba ma ba abin da kana cikin da daban ne ma in ka ce dala shi ne barin hanya barin hanya in ka ce zai kuma shi ne rashin ɗaukar gaskiya ta hanyar wani abu da zutar da kai ka ƙi ɗaukar gaskiya wannan shi ne rai cikinsa kuma zuciya duk irin halin da kake ciki ya kasance ba abin da zai mutar da kai a ga gaskiya ce in kai dan dari ka ne misali abu ya tabbata a kun in zana ko a kun in shi a yana da zuciya yana da dalili ga aya ba makawa zar ka dauka shi ai burin cewa kai dan dari ka ne ba zai hana ka dauka shi ka zama me ka zama rashi haka ɗan izada gaskiya ta bayyana kara cewa lalle zikirin nan da ake faruwa ana yin shi da hukumomi ayoyi da akidar sa ta izada ta ce bata ne sai a ce a cikin da wuri ya gaskiya ne ko da shi ba zai shiga ita ya zama rashi to kaga ta nan za ka gane rushi daban yaya zai daban salat وشيء وإن لو سبيل الغي يتخذوه سبيلا إن هي تيكا تزو هي تزو تا تا تا barin gaskiya barin gaskiya rage ruko da gaskiya shi kenan wannan hanya sai a yi ta da zama ita hanyar da ɗauka da gani mazari na gawa gawa kamar yadda siyasi ne in ka ce hawa mazarin sahai in ka ce haliya mai ya guda biyu haliya ko hayya shi ma mazarin sahai in ka ce lawa mazarin sa dai shi ne layyan siyasi lawa layyan haka ce zawa layyan haka dai da shi haliya hayyan hawa hayyan mazarin ya zo a matsari a cikin ƙwari wurare da dama misalin wannan wajen wa in yaro sabilar ghayyi ya tafi haka inda Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa la ikraha fi ka tabayyana bishi min al-hayy amma aka da tsakanin bishi da hayy domin su shiyoyi juna ne haka inda Allah yake cewa wa ikhwanuhum yamuddunahum qawmi yamuddunahum fil khayri kuma la yakun da dai kuma da yi wurare ne haka nan ko kawo ku kauna ko ko kai kauna gayya algayyi irin ya zo a masjid ya zo a madu wanda ji da hawa ma dalla fadi kuma sanin da za ka gane bayani da ɗazu muka yi dalla da gawa ba nan kamar yadda hidaya da rushin ma'anar su da ma'anar ɗaya ne a jiki ma dalla ta yi jikin wa magawa ba ma zalla wa ma gawa anan su daban da gawa shi ne zarafin alƙari sannan ya zo mana ruba'i a cikin ƙur'ani shi ne abuwa yuguri masarin sakin ruwa ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا غوائب ماضي مجرد ذاتي أقوى أقوى اسمع هذه النهائي عدو بالأفعال ربنا هؤلاء الذين أغوينا بيجي وإن السنين وإن المتقدم مكان نسب نسب دامه شيء عجيب أغوينا من نسب دامه هو شيء إذا وجد يبين بعد ذلك كما غوينا كما يسمون أنت كمسلمين bai ce kama azwaina ba kama zawaina haka ne inda inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in kana Allahu yuridu an yuhyiyakum an yuhyiyakum yuhyi shi mudari ne na azwa zaka shi azwa yuhyi shi kuma gawa mudari din sa yazwi ana ya din in ka mata zamma muharibin dubai abwa yubri sha'in in ka mata fata muharibin tunasi ne gawa ya rubu yake yaduwa wani lokaci ana muqabalar muqabalar ana kiran a gaibin da zama su ya zama su kul inni la amliku lakum darran wala anan ajalinsa kul inni la amliku lakum ganyen guda saboda zarfin ba cikin rashar gani cikin rashar gani har kuma jikin na kure shi za ku kuma da wani suka ce min babin hajji ne akwai wani hajji da ake a ilimin balaga na gwamba a yi shi ne abin da ake cewa da larabci da mutane da kan asalin kul inni la amliku lakum سرا ولا نفعا حتى ننسى قل اني لا املك لكم سرا ولا نفعا ولا غيا ولا رحما أدرا تن في أكثير نفعا أرجدا تن كما في أكثير غيا وجاني أي wasu suka ɗauke shi a haka ne su saboda haka ƙarfin ba jikin bane na rashin sai dai عن طريق او عن سبيل تزوج لغوي akwai a tajawujin lugawi yake yake karufin yana da masu sababin kai shi ne sai aka kira kai da suna ta ala kulli hali wannan kalma ta zo cikin wannan ayoyi wa in yaraw dalil ghayri yattaqi haka sai wannan ne sun ga hanya ta bata ko rashin jin rashin rashin jin abin da ya bayyana to wannan hanya ita ce hanyar da za su mai da ita hanyar ta dindindin wanda za su na bi wannan kenan abu na kudu kenan cikin abubuwan da girman kai yake girmowa na farko sarfin aya na biyu wa in yarau da ayatin layi na uku wa in yarau da bilar rushin layi na hudu wa in yarau sabili zanje sabila sannan akwai wani abubuwa da ban wanda wasu ayoyi suka kawo wanda ma dama kana da takakkuranci girman kai to lalle waɗannan abubuwa ka sani ba ka sani ba kana so ma ka za ka zama su halaye daga ciki ka fi kamar yadda Allah ya ce illa inda bi ka amma wannan bara wa kana min sababin dalilin da ya sa girman kai a ya ajiye girman kai ya yi wa hannun da daga yadda malaya an aljanna da haka nan girman kai yana zaman sun sassari hanya tare ta shiga cikin soja tare direct zai zama ko kawai in kana da girman kai kamar yadda ya zo a cikin najeriya da kuka
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة هو اللي يتذكر wai daidai da zarra abin da yake komai kankanta don girman shi a kamar yadda mai girman kai Allah baya son sa la jaram anna la ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbu al-mustakbirin Allah baya son ka Allah baya kaunar ka baya son ka kai sauri kai kai kafiri duk abu a takabburanci a girman kai bayan wani abubuwa da aka bayyana kai shi mai girman kai ma in ka hango shi ka dinga addu'a ka ce a'udhu billahi min a'udhu billahi min saboda hanyar da ya bambanta kamar da annabi Musa ya ce وقال موسى إني أخت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن من كل متكبر لا يؤمن بيوم يوم الحساب النبي موسى yace ina neman tsari mun ubangiji na ubangiji daga duwan ne girman kai haka sun girman kai ne kamar yadda kayan ka ba na ka in ilimi ne kake ganin zai sama girman kai amma in fi kullum ilimi illa kalila ilimi dama kayan Allah ne ya kura maka dan ne za ka girman kai da kayan da rana kai da ka aji kayan abokin ka ya san kayan na ara kai abun ka ka sa kai ado da shi kuma kana masa girman kai kayan ado aiki banza shi da rigar ka ta kuwar ka kasa eh ko kuma masa girman kai kayi ado kayan Allah ne in mulki ne ma Allah ne maliki ne idan zuci samawa ce kayan sa ne ya dan zucira ma ake ce ma wai kai sarki ne ake gaya ma ka ajiye mutum girman kai ka ce na Allah ne ka fuka yadda in ka zauna cikin talakawan ka ba a gane wai wane ne sarki kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai ba ka gane wane ne inda da dare ne za ka gane shi kuma za ka ga inda yake haske ne yana fita ta wannan hasken za ka ce wannan shi amma inda rana ne za ka gane inda ranar da aka je hira ga an tsarawa a kan bishiyoyi sun mammakale suna hangowa wane ne da ya zo suka sun sauko suka biyo ga abubakar ga umar ga usman ga sunan sun rasa wane ne sai da rana ta fuskace inda abubakar ya ɗaga rawaninsa ya kare shi daga rana aka kashe wanda haka ake so ke nan komi komi yanka komi ba wanda ya kai mutum Allah ta rabu shi abin da Allah ya haka yake ce maka wakilin jana'a wakilin jana'a da nista ba aka nilin Maulana Sheikh Ibrahim ya ɗauki cewa abubuwa guda uku waɗanda da su ake rayuwa ba za ka iya rayuwa ba ilimi ilimi da dukiya wadata da ruwan sama ko da damina da su kake rayuwa za ka ga wasu nukan su zuwa su nukan kasa da yara والعلم والبناء قد أتت وحركات الخط فيهن وقت والجهل والفقر والجد قد أتت وحركات الوقت فيهن وقت يجب لنا شيء yace ka duba an ilmu wasali wasalin kasa ne da shi kasara al-gina wasalin kasa ne da shi al-tu wasalin kasa ne da shi wai na abubuwa guda uku ba za su iya rayuwa ba sai sun zo da wasanin kasa wasanin kasa yana nuna tawazu ke sai ka yi tawazu ka so siyar da kanka mai da kanka ba komai ba za ka samu wai shi ne wa harakat da haƙƙi jinna rahat ka duba jahilci wal jahali jinin sun fa jahali a sama ya makale sama saka kai wal jahali والفقر كذوب فقر كلوي فاق وتدب وتدب فتحتها لنا يا مكاني أسمعنا دي والحدب بين اسمي والفن جيم فتحها لنا وحركات الرفض في سن رفض وأن إلمي من شكرا عشرين دقيقة إلمي من تسنانين من شكرا عشرين دقيقة قدر يا رب تقول العدد من شكرا عشرين دقيقة ولبني إلا وإسرائيل فلا معذرة مقبولة مستعفى أنا قال بلنت مكة الشاعر لا تقدر تكون هذا إذا ما رمت ولا كان شاوى فكاري كي يكون جعفاء القلوب كان عشرين أيام ولا يغرنك بجبت الحزن كونه سبيل كونه سبيل البلاد العدل kada ka ɗauka wai ni yaro ne ɗan ƙanƙani shekara ashirin da ɗaya kuma ina rayuwa a afirka cikin baƙaƙen mutane kada wannan ya mutar da kai ka ɗauki wannan da suna ta yi miki da shi da kuma har yau ba a yi da Maulana Sheikh a Tijani a Sariya Marjayi da ya rasu ziyarar ta ƙarshe da muka da shi ke shiwa mutane da suka yi rubuta da shi ne masu shi. Ma'ana shi yadda Maulana Sheikh Ibrahim ya kuma rubuta shi farko to haka yake ƙarshe da shi. Saboda haka girman kai kana so ka zauna lafiya ka samu ilimi ka samu wadata ka ji daɗi ka shiga aljanna ya Allah ya rahmata ko ya kake da aiki ne zalika bi annahu kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin duk wa'annan abubuwa waɗanda aka raba su saboda girman kai kuma an ƙara raba su da waɗannan abubuwa kuma sun kasance na kala daga ayyukan Allah لأنهم كذبوا بآياتنا أي بتكذيبهم بتكذيبهم بآياتنا وعن وسيلة ما تقول بمخبر وكانوا عنها غافلين جملة كما معطوفة على جملة تكذبوا بآياتنا
Thank you. Bana yi a zawiyar da yi mako da yuku da tsirfe shi da zuwa da ke tukun na safe. Bana yi da abu sabi yana da asiya da imani a nan kudu da gobe da arewa da kasuwa sura wata labar tambaya ke cewa ana yawan ba da fasori a kan mai azumi zai yi ya yi allura ko a samar diri ya ce ya hakika ne lamarin ya ciwo
a cikin shekara ana tambaya a kan wannan kuma na karanta wa mutane ayat da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa makarin da kuma da awala sabon da ya sa'i da su da ayat Allah yana ce maka idan ba ka da lafiya ko kana cikin guda ko ka aji azumi ka rama a wasu ranaku bayan haka Allah ya gaya ma saboda haka idan ba ka da lafiya in har rashin lafiya zai hana ka yin azumi cewa Allah cewa ya ka aji azumi wata rana ka rabu. To saboda haka kai kuma ka je ka yi allura dan kai wannan azumi shi ka ji abin da Allah ya gaya ma. Eh in kuwa kuma za ka iya yin wannan azumi ko ba tare da an ma allura ba ba lafiyar ka ka ba ba ka da kai. Shi yasa Allah ya ce wa an tafi kai da kuma kun ji ta ka jure kai azumi ba tare da an maka allura ba kan ko kuma ka aji azumi wanda shi ne zafi ko amma ba zai yi kai azumi kuma amma allura ba ka saba wa wani da Allah ba mu tsara ya ba shi na
سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين kusa da